نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود وصححه الألباني أيها المسلمون إن الله قد أبدلنا نحن أمة الإسلام بيومين نفره فيهما ونظهر السرور والبهجة شكرا لله واعترافا بنعمه ونعطي أنفسنا ونعطي أنفسنا وأهالينا حقهم في الانبساط وإظهار الأفراح نخرج جميعا خارج البلد لابسين أحسن ما ندر من الثياب ونبأ, أحمل ونبأ أدمل ما نستطيع من الطيب حتى إننا مأمورون بإخراج النساء الصغيرات اللاتي لم يعتدن الخروج فعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الأواتك والحيب في الإيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المسلى متفق عليه أيها المؤمنون إننا على الدين الحق الذي بعث الله به آخر رسله وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إننا نعلم يقينا أن الله لا يرضى دينا غير الإسلام قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إننا أمة نعتز بديننا ونفخر بأقيلتنا ونتباهى فرحا بما من الله به علينا من هذا الدين الذي ارتضاه لنا وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إننا لا يهمنا نحن المؤمنون رضا الناس عنا وعدمه لأننا على الحق والعزة لنا وليست لغيرنا ولكن كثيرا من الناس يجهلون قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عباد الله وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التشبه بالكفار فيما يختص بهم سواء أكان ذلك في الأمور العادية أو الدينية فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصحه ابن هبان أيها المسلمون إن البلوى عمت في هذا الزمن بهذه الأعياد الوثنية النصرانية وصار الاحتفال بها ظاهرا مؤلنا وتساهل كثير من المسلمين في حضورها والمشاركة فيها أو الإعانة عليها والتهادي بمناسبتها والتهاني بها وهذا من التساهل بشعائر الكفر الظاهرة وهذا أمر لا يحل لمسلم أن يستهين به ولا أن يشارك فيه بأي شكل أو صورة وكيف يفره المؤمن ويعاون على من شتم ربه وفي حديث أبي هريرة قال قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذبه إياي فزعم, فزعم عني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا أخرجه البخاري أمة الإسلام إن ديننا, إن ديننا الإسلام قد سد هذا الباب ومن أتشبه بالكفار وشدد في ذلك حتى خاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فكيف يحل إذا لمسلم أن يرجو الله ويطمع في جنته أن يخالف هذه الأصول العظيمة ثم يشارك الكفار في شعائرهم الدينية أو يهنئهم بها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka yau muna 25 ga watan jimadar akhira shekara 1446 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da 27 ga watan Disamba shekara 2024 miladiya. Hudubanmu ta yau tana nuna shemu akan yadda al'umman musulmi suka bambanta da sauran al'ummomi, da yadda ya zamanto Allah ya zaɓa mana addini, fiyayyen addini wanda za mu yi shi, wanda za mu bauta ma Allah a kansa. Wanda muka faɗi hadisin Anas ɗan Maliku Allah shi ƙara masa yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira zuwa garin Madina ya same su suna da wa'ansu kwanaki biyu waɗanda suke wasa a cikinsu. Manzo Allah ya tambaye su wa'innan ranakun fa suka ce ai rana ne wanda muka kasance tun a jahiliya muke girmama su muke wasa da su. Sai manzo Allah ya labarta musu ke cewa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Allah ya canza muku wa'inda kwanakin da suka fi wa'innan kwanaki alkhairi wanda kuke wasanni a cikinsu. Mana yadda kuke murna idan sun zagayo ku taru ku yi farin ciki ku a matsayinku yanzu wanda suka yi hijira suka zo garin Madina to Allah ya fifita ku da wa'ansu kwanaki wanda suka fi wancan ku yi watsi da wannan ku yi riko da wannan din ma'ana su ne kwanakin sallan idi wanda muke amfani da su babban sallah da karaman sallah wanda kowane al'umman musulmi za ka same shi a lokacin yana cikin farin ciki yana cikin jin daɗi idan wa'innan kwanaki sun zo din sai ya zama mu al'umman manzan Allah Allah ya zama ya fifita mu ya canza mana wa'annan kwanaki ya zama to muna farin ciki a ciki zaka samu idan sun zo kowa yana jin daɗi a sanya tufafi a ci mai kyau a sha mai kyau a fito ana majuna tabadulin kalmomi masu daɗi domin ya zama to muna nuna godiyar mu ga Allah madaukakin sarki dan haka ma har ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to irin ƴan mata waɗanda ba kasafai suke yawan fita gida ba ko da shi suna zaman gida manzon Allah ce idan an zo wannan rana mai daraja wannan rana mai albarka ranar Idi ya zama to hatta mata yayi waɗanda suke zaune ba sa fita cikin gidajensu manzon Allah ya ce a fito da su a je sallar Idi da su hatta mata yi waɗanda suke cikin jinin al'ada manzon Allah ya ce a fito da su su je su halarci wannan alkhairin da yake cikin wannan rana din ma'ana ba din kuma ba saboda a nuna mana mahimmancin girman da yake wannan rana din sai ya zamanto wannan addini namu shine addinin da ya zamanto Allah ya turo annabin karke cikamakon annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake farin jakada ya zamanto kuma ya shekara 23 tsakanin Makka da Madina ba abin da yake ta kira zuwa ga addinin musulunci har Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ma'ana a yau rana ta arfa Allah ce yau na cika muku addinin ku addinin musulunci babu ragi babu ƙari babu komai a cikin shi wa atmamtu alaykum ni'mati sannan kuma ni'iman da ne muku na musulunci da saukar da alqur'ani yau shi ma ya cika wa raditu lakum al-islam dina na yarje muku musulunci kadai za ku yi shi a matsayin addini ba raba kafa ba bin wani addini ba mujamala dole ka tsaya akan addinin musulunci idan kana kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya zamanto muna da yakinin cewa dukkan wani addini da zai zamanto ya zo bayan musulunci ko da ma ya zamanto kafin musulunci ne zuwan musulunci ya shafa dukkan wani addini ba wani addini da Allah zai karba al'umma akai ya musu hisabi akai wannan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face addinin musulunci duk wanda ya zamanto ya canza wannan addini ya zamanto bai addinin musulunci ba ko shakka babu lallai tabbas Allah ba zai karba mashi ba sannan kuma gobe kiyama sai ya kasance cikin hasararru Allah ka kare mu daga hasarin duniya da lahira lallai muna tabbas da yaƙini duk da addinonin da suka gabata suka zo kafin a zuwa addinin musulunci duk cikansu asalinsu tushensu abu ne mai kyau ingantacce ne duka al'umma ne da suka zo zuwa ga tauhidi wala kada ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibu tawagut duka annabawa sun yi kira da zuwa ga azo abota ma Allah shi kadai a nisanci dukkan wani abu wanda yake dagutu sabanin ubangiji sai dai da yawa bayan zuwa addinin musulunci da ya shafa wancan addinan za ka samu yahudawa da kiristoci sun canza addini sun baddala sun gayyara suka zamanto ba shi ne addinin da annabi musa ya zo musu da shi ba ba shi ne addinin da annabi isa ya kiraye su zuwa ga wannan addinin din ba allah ce minan lazina hadu yu harifun kalima amma wadu'ihi daga cikin yahudawa waɗanda suke canza magana daga inda aka ije shi ma'ana suka zamanto suka juya shi suka canza shi to ya zamanto zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake kan dukkan wani ba Yahudi ko ba Nasari ko dukkan wani mai bautan wani abu face ya bi tafarki na addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa manzon Allah ya ce hadisin Abu Hurairah Allah shi kara mishi yadda yace wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran Annabi Muhammad ke hannunsa yace la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyyun babu wani a cikin watan nan al'umma da zai samu labari na ya ji cewa zuwa na Allah ya aiko ni ba Yahudi ne ko Kirista ne summa ya mutu sannan mutuwa ta riske shi walam yu'min billazi ursiltu bihi bai imani da abin da aka aiko ni da shi ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa kana min ashabin nar face sai ya kasance kin mabota wuta dukkan wanda ya zamanto ya zo wannan karken zamani din ba Yahudi ne ko Kirista in dai ba addinin musulunci yayi ba ya mutu akan haka wannan da lafazin manzo Allah sai ce manzo Allah ce ba inda zai kai karkar rayuwar shi face wuta zai kai Allah ka kare mu ko shakka babu mu al'umma musulunci ya musulmai ya kamata mu ji cewa muna da girma muna da buwaya addinin da Allah ya bamu sai da ya zaba ya darje mana shi to mi alfahari da wannan addini namu mi alfahari da wannan aqida ta mu ta musulunci ya zaman to ma idan wani al'amari ne mu ce wannan addinin shine Allah ya yarda shi abauta mashi da shi domin Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kace da falalan Allah ne na saukar da alqur'ani wa rahmatihi wa bi rahmatihi da kuma rahamansa na imani da addinin musulunci da ya baku Allah ce falyafrahu sai su farin ciki huwa khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi daga abin da suke tarawa na tarkacin duniya Allah ya yi ka da musulunci kana bin alqur'ani ya fi maka dukkan wani tarkace na duniya da ka yi kai ma Allah godiya akan wannan ni'imar shine abin da yake kan karfa farko dan haka kar ya zama to ya dame mu mu yi kokarin yardar da mutane ko mutane su yarda da mu ko kar su yadda da mu mu nemi yaddan mahaliccinmu idan muka zamanto muka tsaya akan haka to sai ya zamanto izza da buwaya da ɗaukaka tana tabbata ne gare mu sai dai da yawan mutane sun jahilci wannan ba su san haka ba ko shakka Allah ya ce walillahi al'izzatu lalle girma da buwaya da izza sun tabbata ga Allah wali rasulihi sun tabbata ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin ga mu'minai masu imani wannan girma da buwaya da izza suna tattare da su Allah ce walakin almunafiqina la ya'lamun sai dai da yawan munafikai ba san haka din ba suna ganin sai sun raba kafa sai sun bi wa'ansu an musu mudahana ko an musu mujamala ko makamantan wannan su yarda da abokan zama ko makamantan haka din ko shakka babu ayoyi da yawa a cikin alqur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun umurce al'umma bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yayi hijira zuwa garin Madina da yawa cikin mu'minai suka zamanto suna bin sa domin su gaskata bi imaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sanya hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci ta zamanto wajiba ne akan dukkan al'ummar musulmi duk inda kake da kace yau ga kafirci nan yau kuma ga musulunci anan to dole ka tashi daga inda kafirci yake kuma kuma inda musulunci yake wannan shine ainihin abin da ya shafi tauhidi shine kuma abin da annabawa suka kira zuwa gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu ya kira zuwa gare shi ya kira al'umma akan haka ya sanya yin hijira ta zamanto wajibi daga garin kafirci zuwa garin musulunci har kiyama ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yayi bara'a yayi baran baran daga wanda zai zauna a cikin garin kafirci ba tare da wata lalura ba ko wata bukata ya zamanto ya zauna a cikin garin kafirci yana rayuwa tare da kafirai in ba uzuri ba ko lalura ko wata haja manzo Allah ya ce ya baranta da wannan mutumin hadisin jarir albadali Allah shi kara masa yadda yace manzo Allah ce ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal mushrikin manzo Allah ce na barranta ga dukkan wani musulmi da zai zauna tare da kafirai da mushrikai in ba ya zamanto da wani dalili uzuri cikin uzuri ba ko wata bukata za ta zamanto haka shi yasa sahabbai da yawa suka tattara suka hijira zuwa garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta ya shaddada wajen tsoratarwa wajen yin kamanceceniya da kafirai cikin abin da yake bance su a cikin al'amarin al'ada ne ko cikin al'amarin addini ne ma'ana ya zama to kai musulmi ka ce za ka kamanceceniya da su saboda hadisin Abdullahi dan Umar Allah shi kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanceceniya da wasu jama'a to yana tattare da su kana kamanceceniya da yahudu ko kirista a cikin al'amarin addininsu ne ko wani abu kana jin cewa abin da suke daidai ne ko makamanta haka manzo Allah ya dingina wannan mutum yace yana tattare da wancan mutane Allah ka kare mu daga cikin musiban da suke damun mu a cikin wa'annan lokaci da muke ciki shine al'amari wanda muka wuto baya kwana biyu da wuce da kuma wanda muke fuskanta gaba na al'amarin Christmas wanda ya zamanto ake ta bukunkuna da makamantan wannan wanda zaka samu kiristoci suke yi wanda zai zamanto abin da zai baka mamaki a ce al'umman musulmi suna bibiyan wa'annan mutane suna bin su wajen bautarsu suna taya ta farin ciki ko kuma ya zamanto suna gaya musu wa'ansu kalmomi ko suna musu kyaututtuka na cewa suna jin sun yadda cewa wannan abin da suke kira na cewa Allah ya haifi ɗa wal iyadu billah cewa Allah shi yake da ɗa kuma suke ikirari akan haka amma a ce al'umman musulmi wanda yake musulmi ne ya je yana taya su murna akan wannan al'amari din wannan musiba ce wannan bala'i ne wallahi ba kuma ya haifar man da wannan ba jahilci ne tsantsa ko kuma ya zama towa ansu suna tsammanin cewa wannan ai al'amari ne ba wani abu ne menene saboda abokan karatu na ne ko ba abokan aiki na ne a office me ina ce happy christmas ko happy new year misali wanda wannan al'amarin haramun ne al'umman musulmi suka tafi akan haramcin wannan al'amari ba al'amari ne mai sauki ba wani lokaci ma za ka samu cikin al'umman na musulmai suna miƙa wa'ansu abubuwa na farin ciki na jin daɗi ma'ana irin yadda ake kiran ma Allah ɗa cewa Allah ya haihu cewa kana goyon bayan haka kenan ina alwala'u wal bara'u naka ina lakum dinukum waliya din da zaka tabbata akai ya zaman to ka tsaya kana cewa kai addinin ka shine addini ko shakka babu wannan musiba ce bala'i ne da ta gama al'umman musulmi a wannan duniya da muke ciki yanzu amma kowa dai ya sani abin da ka yi shi za ka girba abin da ka aikata shi za ka samu idan ka yi alkhairi za ka ga alkhairi idan ka ga kishiyan haka za ka ga kishiyan haka wallahi ko shakka babu wanda zai zamanto yana musharaka da kafirai ya zamanto yana jin abin nan da suke yi yana faranta musu rai cewa abin da suke kiran ma Allah da wannan ya tantanta abu ne mai kyau ko da baka furta irin wannan kauli din ba amma ya zamanto abin da kake ba su gudunmuwa ko jin daɗi akan haka wallahi yana cikin al'amari mai hadari wanda zai kai mutum zuwa kafirci idan mutum ya kudurta cewa abin nan da suke yi cewa tabbas haka yake wallahi zai kai shi zuwa kafirci kuma ya fita cikin musulunci din ko shakka babu din me yayi a mafita a cikin al'amarin ya kamata ya zamanto mu dawo koyarwar addinin musulunci koyarwa tsantsa ta addinin musulunci ta yanda ya zamanto kai ba za ka yi farin ciki da wannan farin cikin da suke ciki ba na kirsimeti ne ko ko na new year ne misali ya zamanto ka tsaya akan koyarwar musulunci kar ya zamanto wanda yake zagin Allah yake gaya ma Allah munanan maganganu kai kuma ya zamanto kana bashi goyon baya akan cewa al'amarin da yake gaskiya ne ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira manzo Allah yake cikin hadisul qudsi qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya zai ce kazabani ibnu adam wa ma yanbaghi lahu zalik dan adam ya karyata ne amma bai tantance shi a ce ni zai karyata ba wa shatamani wa lam yakul lahu zalik ya kuma zage ni a ce kai Allah ya arzice ka kuma a ce ka zagi ubangiji Allah ce bai cancanta ga dan adam a ce kuma ya zage ni ba yace fa amma takzibuhu iyaya ƙaryata da bawa na yayi fa za ama anni la la uqdiru an an u'idahu kama kan ya kaddara ya kudurta cewa ba zan mai da shi ba kamar yadda na halicce shi mana idan ya mutu shikenan ba zan sake tada shi ba in mishi hisabi in mishi sakamakon abin da ya aikata yana ganin kawai tunda ya mutu shikenan mana Allah ba zai sake wata halitta ba wannan ƙaryata Allah ne wannan kuma kafirci ne manzo Allah ya cika ba ta faɗa cikin hadisin qudsi yace amma shatamuhu iyaya zagi na da bawa na yake min inji ubangiji yace fa qawluhu li walad fadin sa cewa ni ina da da ni na haihu wannan zagi ne ga Allah Allah ce fa subhani an attakhidha sahibatan aw walada sarki ya tabbata a gare ni a ce in rike mata ko in rike da ai bukata take sa mutun yayi wannan Allah kuma al-ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba haife shi ba bai da asali bai da far'i bai da hawashi Allah shine tilo wanda kowa idan ya kai zuwa ga bukatun shi yake kaiwa zuwa wajen ubangiji faɗin wannan kalma lokacin da zai zamanto kiristoci suke bikin kiristimeti ya zamanto kana ba su farin ciki ko kuma kana ce musu hafi nuya idan an shiga ofis ko makamantan wannan wallahi haramun ne bil ittifaq bai halasta ba kuma idan kai wallahi ubangiji zai maka hisabi akan wannan saboda mene suna dingina ma Allah da wa qalu takhadha ar-rahman walada Allah ta laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Allah ce wa qalu takhadha ar-rahman wala suka ce ubangiji mai rahama ya riki da ya tantanta a ce yana da da wannan kalma kafirci ne ta girmama wanda ya faɗa dole ya zama to yana da kafirci kuma ka faɗa mashi cewa kafiri ne ba musulmi bane kuma Allah ce laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani al'amari mai girman gaske halittu kaf suna girgiza su dana kiran ma Allah da amma daidai lokacin da kuma idan ana kiran ma Allah da mutane da aljanu suna farin ciki suna ma musulmi ne amma ya zama to yana nuna wilayensa zuwa ga wanda yake wannan Allah ce takadu samawat wal ard takadu samawat sama ta yi kiris ta zamanto ta tsatsage watan shaqqul ard kasa kuma ta kikkece sannan duwatsu kuma gaba ɗaya su rushe su rugurguje su zama gari meye abin da ya firgita su ya zabarar da su suka tsorata an da aulin rahmani walada kawai an kira ma an ce Allah yana da ɗa an ce Allah ya yi mata ya haihu wannan kalma tana girgiza sammai ta girgiza ƙasa su tsatsage su kyakkece sannan kuma duwatsu babban dutse ya zamanto ya baje ya rugurguje gaba ɗaya saboda an kira ma Allah da Allah ce wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada bai kamata ba bai tantance ba kwata kwata da ubangiji a ce Allah ya rike da wannan magana kafirci ne kuma wanda suka yi Allah ce laqad ahsahum wa addahum idda Allah ya kiyaye su ya kididdige abin da suka yi sannan kuma kowanne za su ga al'amarin abin da zai biyo baya ma'ana akwai ranan sakamako akwai ranan sakamako akan wannan din da wannan ne muke kokari muke kira zuwa ga al'ummanmu ya zamanto mu bi tafarkin addinin musulunci mu zamanto wa'innan abokan zama ko ka ne muka faranta musu rai da cewa kana taya su murna bayan kalmar da ka faɗa haramun ne a addinin musulunci bai halarta ba kai ma zaka tasgaro da addininka kana son ka nuna musu wilaya da soyayya da wannan su kuma ba su so ka da wannan ba kuma Allah ya kira mu mene cewa kar ku riki makiyana makiyan ku zama to sunne masoya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda me yasa za mu haka la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ya kira wannan masu imani ne za su yi baran-baran da kafirci ya zama to ba su bashi gudunmuwa ba ba za ba su support ba amma mu a rayuwar mu ta yau muna ganin sai mun musu mujamala cewa abokan zama ne abokan zama ne Allah ya haɗa mu da su ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma ya zama to mu tsaya akan abin da koyarwar musulunci ya mana na je a cikin fito da ɗan wake yi yake maganar halin da muka tsinci kanmu a ciki na ƙasƙanci a yau ba wani abu ya dawo mana ba irin waɗannan ababen ne mun take ainihin koyarwar tauhidi ya zama to dukkan abin da ya shafi alwala wal bara mu watsi da shi muna ganin waɗannan kafaran a kai wani ma yana jin sun fi mashi dan uwan shi musulmi har ya zamanto kana da tabadulin kalmomi zuwa gare su wanda zamanto kana tsammanin zaka faranta musu da Allah ya kare mu lallai Allah ya yi kira zuwa ga manzansa ita summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha wa la tattabi'a hawa allazina la ya'lamun Allah ce mun sanya ka akan wata shari'a wata hanya ala addini yace manzansa fattabi'aha ka bi ta dodar kar ka bi wani hanya wala tattabi'a hawa allazina la ya'lamun kar ka bi soye-soyen zukatan waɗanda suka san su ba su sani ba ma'ana ya zama to kai idan ka tashi za ka yi addinin musulunci za ka yi shi ne addinin musulunci tsantsa babu mix babu raba kafa babu cewa ai ga wa'annan ga da muke da su ka ije su baban za ba kulya ayyuhal kafirun ta sauka Allah ya ce su yi addinin su kai naka lakum dinukum waliya din to kace kuma wai a'a kana nan yau sai ka dawo kana ganin ka lallashe su cewa sai an yi wani abu da za a zauna wannan to wallahi akwai jin tsoro ga bawa idan aka je gobe kiyama sakamakon da zaka gani lokacin da kake tsammanin shiga aljanna ya zama to ka saba ma usul tauhidi wanda Allah ya zama to ya turo annabawa a kansa waɗanda su ne suka zama to suka yi yaƙi akan ana kiran ma Allah da ana ce ma Allah ana jingina ma Allah da ya turo annaba su kira zuwa ga tauhidi a ce kana goyon baya akan wannan al'amari din ya kamata ya zama to mu iya kokarin mu mu yi taka tsantsan a irin wa'annan lokaci ko lokaci na christmas ko lokaci na new year kai ka bi abin da musulunci ya ce maka wanda zaka samu da yawa an samu malamai musamman malaman mazhabobin nan guda hudu mazhaban Abu Hanifa Imam Malik da Imam Shafi da Imam Ahmad zaka samu malaman da suka rubuce rubuce a cikin wa'annan mazhabobi sun kausasa murya sun tsananta akan haramcin ya zamanto ana taya kafirai murna a lokacin bukunkunansu ya zamanto ka ba su kyauta ko ka ci wani abu da wajensu ko ka ba su ko ka gaya musu magana da zai faranta musu rai waɗanda ya zamanto suna ganin wannan haramun ne kai tsaye daga ciki akwai al'imamul haitami a shafi Allah shi mishi rahama a cikin babu ridda a sharhin da ya na sahihul bukhari yake cewa min aqbahil bid'i yana ga cikin mafi munin bid'o'i da ake yi muwafaqatul muslimin an nasara ta inda aka samu al'umman musulmi suke dacewa da kiristoci fi a ayadihim a cikin iduddukan da suke yi na kiran ma Allah ki da bitashabbuhi ta inda suke kamanceceniya da cinsu da ba su kyaututtuka da karban kyauta daga wajensu ya ce kuma manzan Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanceceniya da wasu al'umma to yana tattare da su to me zai sa ya zama to kai wannan din ya nakalto cewa haramcin wannan magana din ibn al-hal a cikin al-madkhal shi ma ya kaito makamantan irin wannan din yake cewa la yahillu lil muslimin baya halatta ga dukkan wanda yake musulmi ne an yabi a nasraniyan shay'an a ce ga wannan kirista an halatta mana yin kasuwanci da su mu ci mu sha bi makamantan wannan yace amma ya zamanto ka zamanto ka saida ma da kirista wani abu min maslahati idihi a lokacin da yake shirin bikin kirsimeti ko wani abu kai matsayinka da musulmi kana da kayan ka saida mishi a lokacin da za ka kira mu Allah kishiya ibn al ce baya halatta kai haka to ina kuma ka dauki kyauta ka kai mashi ina kuma ya dauka ya baka da suna ana kiran ba Allah da wannan kafirci ne yace ko da abu ne suke bukata nama ne ko miya ne ko wani tufafi ne da za su sa yace ba za ka taimake su ba akan wannan abin da suke kiran ma Allah da din yace ko da kayan aro ne ko dabba ne abin hawa ba za ka ba su a ce su hau ba domin zai zama tu suna kiran Allah kishiya akan wannan kafircin nasu yace kuma ya zama wajibi wa ala wulatil amri man il muslimina min zalik shugabannin musulmai jagorori idan ana koyarwar musulunci da ya kamata a ce jagororin musulmai sarakunan mu za su dinga jan kunnen al'umma akan wannan yace daga cikin wannan kuma ihtimamun bin nirus irin new year da zai kan zamanto idan shekara ta zo shi ma irin wannan da zai zamanto suna yi ya ce dole ya zamanto shugabannin al'ummar musulmi su ja kunnen mutane su hana su akan irin wa'annan ayyuka din ibn al-qasim al-maliki Allah shi mishi rahama yake cewa yana kamata yace bai kamata a ce ga musulmi musulmi ba ya zamanto ya bada wani abu na kyauta na idi na kiristoci lokacin da suke christmas domin ya ce ai su ma sun yi min lokacin sallah ni ma bari in ɗauka in ba su ya ce bai halasta ya zaman to ka karɓa wannan abin a lokacin ba ibn qasim al-maliki ka ce a'a sun yi min kaza to saboda haka ni ma yanzu lokacin christmas za su ce musu hafi Allah ya sauki ya ce bai halasta ba wannan haramun ne ya ce me yasa saboda yana ganin wannan minta azimi idihi yana cikin abin da yake girmama cewa bukunkunan da suke yi idin da nasu kai ma ka da kana girmama wannan abu wa auna Allahu sannan kuma kana taimakon su ne akan wannan ala maslahatu kufri akan maslahan kafircin da yake kiran ma Allah da daga ƙarke aka tambayi babban malami a wannan zamani a Sheikh Salih Al-Usaimin Allah shi mishi rahama akan hukuncin ya za a yi waɗanda suke happy Christmas menene za mu yi musu idan sun faɗa ya za mu maida musu da shi yake cewa ta hannu atil kufar bi idil christmas aw ghairihi min ayarihim diniya haramun bil ittifaq yace dukkan al'umman musulmi sun hada kan haramcin wannan ba wanda ya satauce yace bai halasta yace ya halasta ya koro maganganu yake magana ibn al-qayyim a cikin littafin sa ahkam ahli zimma yanda ya tattauna mas'alan ya baje mata kuri yake cewa ya zamanto kai musu murna ko taya su farin ciki da bukunkunansu a lokacin da suke wannan na kafirci bukunkunansu na kafirci yace fa haramun bil ittifaq yace misal ayyuhan da'ahum bi ayadihim wa sawmihim lokacin da suke sallan idi ko idan sun gama azumi ka ce musu barka da ya ibada ka ce idin mubarakun alaik ko kuma aw tahanna bi hadha al-eid ko ma dalla da wannan abu da ake yi ko makamantan wannan yace in salima qailuhu min al-kufri idan kai da kake faɗa wannan ma ka kubuta baka fada turban kafirci ba kai ridda zai iya kai ka zuwa ga jan lokacin da aka faɗa musu wannan kalma a zuciyar kana a wannan addinin suke me za a matsa musu su ma suna damar su yi bauta ne suke yi sai ya kai ka zuwa ga ridda ka fita addinin musulunci to idan bai wannan ba abin da ka aikata ka aikata abin da yake haramun ne kai tsaye yace kuma kwatankwacin wannan ya kake tsammanin lokacin da aka zo ka wuce kirista ya an ije cross ya zama to ya sanya mashi goshi yana mashi tsira sai ka ce madalla da bauta madalla da bauta yaya ma'ana ka goyi baya to wancan kalman happy christmas ya fi wannan kafirci da girma wajen ubangiji domin an dingina ma Allah ɗane a can wajen nan kuma wannan suna tunanin a su bauta mashi ne kuma to ya zai zama to da irin wannan yanayin da muke ciki mu da Allah ya canza mu da addini gangariyan addini addinin musulunci da aka sanya mu mai rayuwa a kai ba mu da wani sakamako da za mu samu idan muka yi wannan addini face aljanna ya zama to muna raba kafa muna wa'ansu abubuwa makamantan wannan to ko da ya kasance da irin wannan ya zama to wallahi kai kai ka gege duwa da mene da addinin ka addinin ka shine farko shine a gaba idan ka kuskura ka yadda shi wallahi tallahi gobe kiyama zaka ji ba dadi shi kanshi annabi isa da Allah ya turo shi suke mashi wannan tabargaza bai yadda da wannan ba lokacin da Allah zai ce mashi a an ta kulta linnasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne ka gaya ma mutane su rike ni da mahaifiyata abin bauta banda Allah madaukakin sarki saranda zai yi shi kanshi a lokacin zai ce subhanak sarki ya tabbata a gare ka ma ya kuni an akula ma laysa li bihaq bai kamata in faɗi abin da ban da tabbas ban da gaskiya akan shi ba in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa ka sani idan ma na yi wani abu ka san abin da ke cikin zuciya ban san abin da ke cikin zuciyanka ba zai saranda yana neman ya kauce to ina kuma waɗanda suke wannan kai kuma kana mujamala da su kana ganin sai ka kyautata musu sai an bi su wallahi za ka yi tasgaro da addininka kar ka batan bakatantan ka je gobe kiyama kana ji kana kallo ya zama to babu wani abu da zaka samu muna fata Allah ya kare mu ya shirya mashirin addinin musulunci daga ƙarke muna addu'a ga wata musiba kai da ta faru da ‘yan uwa waɗanda suka dawo da'awa kamar kimanin sati biyu ko makamantan haka bayan dawowarsu a hanya nan wajen babban dodo ko makamantan haka suka buge wani bawan Allah wanda sanadiyan haka ya sa ya samu karewa kusan karaya a kwankwasan shi kusan guda biyu ko uku ‘yan uwa masu zuwa da awa sati biyu kenan ko makamantan haka muna jajantawa akan wannan musiba da ta faru Allah ya ƙara tsarewa ya kiyaye ya cika musu mizanin kyawawan ayyukansu shi kuma wanda wannan musiba ta same shi muna addu'a Allah ya ba shi ikon cin wannan jarabawa sannan kuma muna tawassal dukkan ‘yan uwa da Allah a yi ƙoƙari a sashi a cikin addu'o'inmu Allah ya yaye mishi wannan musiba Allah ya ba shi lafiya madawwamiya Allah ya tsare mana shi ya kiyaye su gaba ɗaya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu Allah ka yi musu rahama marasa lafiya mu gira Allah ka ba su lafiya mu da muke mana lafiya Allah ka da lafiya abin lafiya take bukata ya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya ya Allah ka dauka addinin musulunci da mu ka dauka addinin ka dauka addinin musulunci da mu ka dauka mu da addinin musulunci ya Allah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وآلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك ومن ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين